إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين in waga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markar da suna da jama'a wanda ke bulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata wanda ya daidai da sha uku ga wata arabi sani hijira shekara dubu da ɗari da arba'in da ɗaya hijira ce da goma a watan sha biyu shekara dubu biyu da sha tara yau insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na littafin bulugul mura wanda yau za mu yi darasi na goma sha bakwai ko yau ma ku zama sattu suna ba suka ce aka cewa shaki ta ne ina ga mun zo ƙarshen bayanin sallah ta nafiloli wanda dai ƙarshen bayani da muka yi na masa'alar sallah ta nafila ta bayan asuba da ta bayan la'asar lalle ruwayoyi sai inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ba sallah bayan sallar asuba sai rana ta hudu babu sallah bayan la'asar sai rana ta fada mun ce wannan wani abu ne wanda ya am amma akwai khas akwai salloli da aka keɓance wanda ana iya yin su a wannan lokaci bayan sallar asuba ga wanda ya makara ya zo masallaci an tara sallah ta asuba wannan idan ya zo bai dacewa inda wasu ke yi ya koma gehi ya bubbuga ta da gaugawa ya bugar katarfatar da gaugawa ya zo ya bi liman wannan bai halitta saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idza qimatu salatu fasat ila al-maktuba ko wata ruwa ila al-qimat idan aka tada sallah ya kama ta sallah babu wata sallah sai sallar da aka tada ko sai wannan tafaralla wannan yasa kenan baiwa an an tada sallah ikama ka zo ka bubbuga sallah ka gaggawa ta raka ta fadar da shiga bilima duk da akwai masu ma abin tawili ko bayanin cewa idan ka kula raka'a ta daya liman ya shigo aka tada ikama sai ka ci ko raka'a ta biyu daga cikin dalilai da suke kawo alkulatun duk amalaku ka ku bata ayyukan ka bata aikinka to shi wannan ganin aikin ba kai ka bata ba shari'a ta bata shi shi manzala ce babu sallah an ka tare da amma kuma za mu ga a aikace hujjar masu ganin in dai kana nafila aka tare da kama dole ka cire ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sallar asuba ya wa ibn Abbas haka wani sahabi ta wakana gare shi ibn Abbas ya ce manzon ya shigo masallaci an ta da ikama yace fajazabani jabzatan shadida ya huzgo ni huzgowa mai kani yace a tasalli suba arba'a zaka sallaci sallar asuba raka'a hudu ne kaga da ya shigo bai tambaye shi ba a raka ta iya kake ga ciko ta biyu inda har dama ya hana sallah bayan ta da ikama ya ce sai wadda aka tada ganin iya sallah bayan kama kenan ce zaka mai da asuba raka a hudu ne bayan an ce babu wata sallah ita ita farilla kuma ce manzo Allah husgo shi kun ya ciro shi kaga inda ha akwai damar cewa daga mutum ya ci ko ta biyu da ce to in ta ɗaya ce ka ci ko ta biyu kaga haka wata wakana ba haka wani sahabi ya zo iya sallah shi ma annabi ya isko shi iya sallah irin wannan bayan ta da kama ya annabi mishi rada ya mai magana ba a ji abin da ya gaya mishi ba sai daga ba suka ce suka kewaye shi bayan sallama suka zagaye shi me ya gaya maka ya ce abin da ya gaya mini ce sauran kaɗan kuma da sallar asuba raka hudu shi ma abin da ya gaya miki dan bayan ta da kama babu sallah wannan shine to wani sahabi ya shigo masallaci an tara sallar asuba sai ya bi sallah ta asuba a kai da shi a kare bayan an kare sai koma gehi ya tada sallar shi tara katal fajar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga iya sallah mai tambaya bayan ya kare sallar mece ce kake ya rasulullah da nazo kun fara sallah ta asuba ban yi barakatar fajar su ne yanzu nake yi na bekiyar ya ci gaba kin suna ta ƙaririya wannan shine kenan hujja ga wanda ya makara sallar asuba sallar ta rakatar fajar yanzu ana sallar asuba zai iya bin sallar asuba daga baya ka rakatar fajar sai sallar ta bayan la'asar sallar mutalaka haka ba abu na filoli bayan sallar la'asar amma ya tabbata yin sallar raka'a biyu bayan la'asar kan su dalilai da muka kawo ruwaya ta cikin sayar musulun cikin da ruwayar ingantattu ko bukari ta cikin sayar bukari an samu wannan magana daga wasu sahabbai wanda suka tabbatar da hakan ya wakana kuma mun kanku dalilai a sati da ya gabata wanda kamar ibn hazam rahimahullah har kusan littayi domin safa ta haifar goma sha na biyu kan wani matsala ya ka dalilai na sahabbai wanda suka tabbatar da wannan sallah ta raka abi bayan sallar asuba kuma da wasu tabi'ai bayan sallar asuba bayan la'asar raka abi bayan la'asar kenan hadda wasu tabi'ai misali ya kawo masala ta zaid ibn khalid al-juhani zaid ibn khalid al-juhani umar kamar da ya saba iya bugu akan hana wannan sallah yace Umar ya isko shi ya fara bugun zai hana shi ya duga mai hannu kyale ne da Umar ya kare da Zaid ya kare sallah sai ce mishi wannan sallah ba zan hasa ba dan bugon ka saboda nayi ta da wanda ya hika kenan sun yi ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ganin inda khususiya ce masu ta khususiya ce da Zaid bai ta ba haka Abu Musa al-Ash'ari shi ma haka ya tabbata gare shi shi ma umar bin khattab ya mai tsawa ya so da mai ishara da ya kare sallah ce umar wannan sallah ba zan fasa ta ba dan bugonka a nan dai a takaice ruwa ta tabbata umar ya gama abu musa sha'ari ya gama zalim bin khalil al-juhani wannan sallah ba ina hana ta bane saboda ilmu saboda mutane masu son ibada kas daga ana an yi nafila bayan la'asar su kuma su buɗe ƙorin nafila har zuwa lokacin da aka ana shi dalilin da umar ya sa yake hana ta haka ruwa ingantattawa da aisha radiyallahu anha an isko ta na gwamnati cikin cikin gaba ta cewa aisha kina ji umar ya hana har iya bugu akan sallah bayan da asir ta ce rahimahullah umar kana salihima allah ya kan umar umar iya wannan sallah shi ma ta ce ya kuma ce mazan sallar salma wannan sallar bai baranta a gidana ko a ko a ɓoye ko a hili duk in shigo gidana sallah ba da asar mai barinsu kullum zai yanzu ta ce umar iya hansala ba da irin kuma iya hansala don mutane ta ma da umar gaya wancan haka ta gaya mana sabon tabin cewa umar iya hanawa saboda mutane masu san ibada kadda a bude kowa ta nafila su kai lushin da aka hana wannan shine kamar albani rahimahullah cikin sisasiya na albani shi ma kwarai ya yi faɗaɗa magana waje biyu cikin sulakin shi ya kawo maganganu wanda ƙarshe da yake magana wannan mas'ala ta nafila bayan la'asar an san abu ne saɓanin magabata ya ce akwai masu ganin ba a yi kan wancan dalilai na am na maganar dalilin am cewa ba sallah ba al'asar sun hana gaba daya wasu kuma sun ce ana yi sun ka dalilai ya ce ta wannan dalilai na magabata da masu cewa a yi da masu cewa ba a yi da ba cewa ta wannan yanzu zai mu koma kan sunna magabata ne da suka jima magabata sun yi saɓani kan wata mas'ala ana yi ba a yi ya ce mu koma sunna magana ne mun ta magana ce gaskiyar magana babu wani abin zai kore wani abin da ya tabbata daga wayannan sahabbai sun tabbatar da wani sallah manzo Allah yayi kuma sahabbai suna yi kun ga dalilan su kan haka cewa su sai ce bata so ba ka har karshe da muke yake bayanin cewa ina masu san raya wata sunna da ta mutu ita ga wannan sunna ta sallah raka abin ba asar shi haka ya ka bayani ita ke nan dalilai a takaice dai akwai dalilai dan ka mun ganin kullum na kasu so da wani zai ji wata mas'ala sai kamar wani nasi na karara wanda zai iya aibanta wani ko tuhuma wani in ya ga wani iyayi in ga mutum ya kayan shi ka sanya da dalilin shi ko da kai ba dama ne wanda na ga mun kware ya samu manganu da dama kan masa da malamai sai ta manganu kai tsaye malami ya ce kurum ya ture magana gaba ɗaya ce ma shirme ne ba tare da ya tsaya ya bincike mas'ala kurin ya tsaya kan wancan abu da yake da labari sai ce ba magana masan alhali wurare ne ga tauna ba iya ture magana bata turuwa maganganun ta malamai kuma ruwawi ingantattu daga tushe da haka kenan mutum dai tana dai ba wajibi ba ce ba mutum in yayi kakka aibanta shi kuma mai sanyi na akwai kowa ta damar yin wannan sallah amma raka abiyar suke magana ba kun na filoli ba raka abiyar da ake magana kanta wadda ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam kenan kuma wannan ruwaya ta karshe da muka yi ta ummu salama wadda take bayanin cewa manzon sallallahu alaihi ya sallar da asar ya shigo gidanta ya sallar raka'a biyu bayan asar ta mai tambaya yace karshe da yake take ce mishi afa naqdihima idza fatata mu ma za mu rama in ta huce yace la to wannan lafazi shazi ne bai inganta ba kalmu wannan na afa naqdihima mu ma za mu rama yace a wannan fa bai tabbata ba wannan shi ne abinda ƙarshen karatunmu sai babu azan muka ce azan kenan muna cewa kiran sallah da hausa kiran sallah shi a larabci mana ilam sanarwa da shigar lokacin sallah asali tun farkon shekara ta farko ta hijira bayan an yi hijira yanzu kenan an shiga daular islamiyya magana ɓoye-ɓoye da ake a makka yanzu ta huce yanzu ana so a tabbatar da addini hanyoyin da za a sanar da mutane lokacin sallah yayi ake nema tun shekara farko bayan hijira wanda an kai da kawowa ya za a za a yi shawara wani su kawo a rinka a kan wata tuta lokacin sallah yayi to tuta wanda ke daki ya ga tuta wani su ce a kunna wuta na daki mai barci ya ga tuta ya ga wuta kun su ce a kawo magana kaho na yahudawa shi dai karshe aka kai aka kawo ana kan magana ta karawarwa na a ce na kirista an haka aka watse ne ba doki ba ba kare ba aka watse a cikin dare zai da bin abdurrabbi shi ne abdullabin zai abdullabin zai bin abdurrabbi sai yake ba da labarin shi da aka rabu sai cikin dare ya ce kama iya barci da kama ka cikin gingar-gingar daga iya cikin gingarin wannan ya ga wani ya zo mushi da naku kama zama aka ce abin karar rawai ta kirista ya ce amma na sai damu wannan ya ce sai da maka shi mai za ka yi da shi ya ce saboda yin kiran zuwa ga sallah ya ce in gaya maka abin da yi wannan ya ce karantar da ni abin da yi wannan a nan ne asalin sai lakanta mai kiran sallah wannan kiran sallah da ya lakanta mishi da kama da komi bayan halka da barci sallar asuba ya zo iba manzanar labari sallar sannan na ga abin da ya gani a cikin maholiki kaza kaza kaza disi ga anan da zama a nan anan sallar sai ce inha inha laruya haƙ inha laruya haƙ wannan maholikin gaskiya ne annabi tabbatar da mulkin mulki da gaskiya daga Allah na cewa abin da ya gani ba kwashe-kwashe bane ba mulki na gaskiya annabi ya tabbatar da wannan abin to ganin shi abdullah bashi da sauti mai kaiwa nesa a nan ta yanzu abin da za a yi ka laƙanta ma bilal shi an damin ka sautan ya yi ka murya mai kaiwa nesa sai bilal ya hau sama abdullahi ya kasa iya gaya mai abin da gani allahu akbar iya gaya mai shigon bilal iya yi suna wannan abin daga can sai ga umar ya fito da gudu iya jan mayahi shi ya gaugawa ashe shi ma umar kayan wannan ya gani shi ma ya ga mulki amma bai gwadi ba da gudu ya ce wannan abin da na ji wannan abin wallahi na ga ima na ƙin shi a mulki annabi ce alhamdulillah ya gode ya Allah kamar zaman shaida ce kamar abin da abin duka aikin Allah ne Umar ma ce ya ga wannan mulki yanda wannan shi ma ka gani wannan shine asalin aka ce kiran sallah Abdullahi bin Zabir Abdurrabbi shine ya fara ganin kiran sallah duk da nan suka samu ɗan bid'a suka ga hujja ai magana kuna ce a mulki ba kawai ibara da mulki ga hiska wannan kissa ta Abdullah hisa manta da cewa Abdullah ba da mulkin shi ba aka fara a da tabbatarwa ta karirin da manzana ya mishi yace wannan mulki ne na gaskiya la ru'ya haqq kina manzana ne tabbatar da abin gaskiya ne ba kurba shine ruwa aka ake bi kuran wannan akwai sunna ta kaririya kuma annabi ya shaida tabbata abin haka ne kenan ba dan shi ba kun dan mulki bane ba wanda ba shi da confirmation ta wani hanya tabbatar da hanya wani ayi ba kwashe kwashe bane ba kenan babu hujja ta wannan magana ayi aiki da mulki irin da misali suka tsara suna kashe asalin da ta shafe dawo asalin fedawo da ta shahara anan ta zama anan asalin fedawo ai a mulki ne wani ya ga wani cikin tashin hankali ya ce a mulkin ya zo ya yi kaza kawa dubu la ila ila dubu kaza ya je sake kuma ya ganshi a cikin ni'ima wannan daga nan aka samu ai fida'u kenan ya ka shar'anta fida'u da mulki duk da yawa aya haka suka abu da yawa a mulki suka kawai shi da yawa an ga bincika ta mulki ne to ba a kawai shara mulki ba a kawai ibara da mulki ko na waye inda magana yana raye ne yake zama addini ba a ibada ko da ba ko sahabbai bisa ba a kawai ibada da mulkin sahabi kan shi sai idan manzan Allah ne ya tabbatar da abin to ya zamanto mulki na gaskiya ba magana wannan ba sahabi ba hatta sahabi bisa kawai ibada mun haka kurin akai wani abu na ibada sai an samu daga tushe wannan to shine yanzu kenan aka ce babul azan kenan magana wannan take kiran sallah kenan dai ana buƙatar wanda ya zamanto wanda mutum mai sauci za a nema ban wa mun san da ɗan wa fadala ta kiran sallah wanda mahiyawa mu anan an waye gari mahiyawa kiran sallah an doge yana bai mara kima sai wanda ya gaji bashi aikin yi mahiyawa aka yi sawa wani ya kare duk abin da yake yau bai tsarka tun da tsarka tun makon yanzu kawai tsaka rana me zai yi ta ma ya aljanna tun yanzu abin duniya ya kare mishi sai ka nema aikin sai aljanna sai da kiran sallah yanzu ya karya shi yanda ya ga dama kun ya buga shi yanda ya ga dama ba mu mai magana shi ne an ɗauki abin abu shi abu ne wani mai kima mai daraja da an ce fadala ta kiran sallah ta ta ta limanci kowa sa limanci ba shi da wata ba ruwa da ta kawo fadala limanci amma kashi aka yi jaraba ta bala ta bala kashi ba ba ruwa da ta kawo fadala limanci amma ta zo ta zo ta ta fadala ta kiran sallah cewa nasar ya ce duk wanda ya kiran sallah da huwa ajal masallama wa duk wanda kake duk wanda ya zo kana da lada ladan za a baka duk wanda sallah za a baka ladan shi kuma cewa duk wanda ya kiran sallah na ga sa'id bin abu sallah hujri cikin magabata yake ce ma wannan abdurrahman abdullahi bin abdurrahman bin bin sa'asa yake ce mishi na kana san dawubi ko kana cikin daji idan lokacin sallah ya ce ka yi ka daga murya da kisa ka ka daga murya yace domin ya yi ji manzan manzan sanar iya cewa la ya sama wa mada sautin mu'azzin jinnin wala insun wala shayin illa shahidar mulk kiyama yace ka yi kiran sallah daga murya ko a cikin daji ne yace naji yace manzan yace ba abin da zai ji sautin mai kiran sallah yace mutum ko aljani ko ma menene wata wace wala hajarun wala shajarun ko ice ko dutse gobe kiyama ya ma shaida ko ki zai ma shaida akan wannan kiran tauhidi da kai da abin da shi sai haka daga muryarka haka irin cewa ce al-imamu zaminu wal mu'azzir mu'taman yace fashir ayyuma waqafin waqafin al-mu'azzilin annabi ce imam zaman aka ce damin ne akan sallar mutane kuma shi mai kiran sallah shi aka ba amana al-mu'taman al-mu'azzir mu'taman ne shi aka ba amana ta lokaci dan shi ke sanar da ku lokacin sallah shi da na gida da na masallaci ladan shi ke gaya maka lokacin ibadar Allah ya yi ta ce duk wanda ya zo suna shi iya da kamashin shi kaga wani fadila masu gasa ta da gobe kiyama suna masu ake don dogon wuya na ado a hilin kiyama masu kiran sallah kina abu ne mai fadilar gaske wanda cewa an ce wani shine da mana mutaman shi muke bayanin cewa aikin ladan ya sanar da lokacin sallah yayi kuma magana ya za a yi sallah liman gaugawa zai wuto jinkirtawa zai yi wani tarihi ga liman amma shi ladan iya jiran lokacin sallah yayi kuna kiran sallah duk da nan ma haka muke illa wuri ɗaya da muke samu matsala sallah ta ko magar sallah ta azhur ko la'asar da ko isha su ne me yasa ake yin su anan mu anan muna aiki da a wani lokaci muke sallar mu da shi muke kiran sallah sauran minti goma ko sha biyar ya amanta yanda kake jiran alfajir ta keto kana jima mantar ta keto kai kira haka azhur kake jira lokaci kun ka kira haka yadda kake jira rana ta wada ta wada ka kiran sallah haka ke jira la'asar sallah yake kiran sallah ba aiki da mu muna kare daya ya ayi ta ba kwata ha wadin yi ne miji gaskiya ba haka wani ba abin ba haka ba haka kika sunna kaida ba kaida kurin shi la dan kurin lokacin da kai kiran sallah sha biyu da kwata ne sha biyu da goma da 20 ne kun zai kiran sallah ku sallah kare bi ma ta rage gare ku kuma lokaci akai amma da kira iya aiki da lokaci sanarwa ce ta lokacin sallah ya shiga ko ta sallah haka ce yadda muke ma asaba kaje lokacin asaba ta yi haka aka jira magarba to su ma sauran haka ne da ishir da la'asarkin da zaukin su ma ana aiki ladan iya aiki da shigar su lokaci ya shiga zai kiran sallah ta rage galiman da mamu a lokaci aka yi lokacin sallah kuma sai a yi daga baya kenan kwarai kenan limanci kwarai iya da fadala wadda manzana ce inda wadda sun saka ayi qur'a ta yi gurmayya da ayi gurmayya kai ladanci ladanci ba limanci bai fatala fata sai sai fitina ma kullu yana fitina shi limanci ya ana da ana rigiba kai shi eh ya fitina ma shi limanci gaskiya ta wajen da ake neman gurmayya shi saboda shugabanci ke sa shi limanci aka yi mishi abu aka yi wa limanci wannan gwagwarmaya amma shi ladanci wajen fadala ya fi gaskiya tun suna magana cewa to shi shugaba shi shugaba eh limanci ai yana nake daban shi ma da da kai fadala shi tun da kai adalci to za ce ya za a yi shugaba kuma shi in abin kwarai mai zaɓa ba shugaba ba ta shugabanci shi wani aiki na musamman in ya in ya in ya adalci shi ma da matsayin shi ko shugaban eh shi ma liman ya adalci in ya adalci zan iya kai fadala shi daban amma da aka sallah ladan ya kowa fadala gaskiya to wannan shi ne ya ce babul azar kinan baban sanarwa da lokacin sallah ya yi sai ce ana abdullahi bin zaid bin abdurrabbi qal tafa bi wa ana nari rajulun faqal تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الآذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق إلى آخر الحديث نجا مكونا لتاي نا بلوغ مرام لتاي نا حافظ بن حجر أسقلاني يشي أكن فكي وجي الحديثية wai ba wannan ya kama wannan ruwaya ya ce akhrajahu ahmad wa abu dawud wa sahu tirmidhi ibn khuzaimah ko ba a can ba abin haka a ya takaita mas'alar da yake kun ya kawo mas'ala yadda aka sami kiran sallah amma a can lafazi ne dogo kaga nan ya ce tafi wani na'im duka da kawo wajen tarihi mai abin da wakana nan kuma ina barci wani ya zo ko ya ce ka ce allah ka kwanta ya ce fa zakarar adan ya ambaci kiran sallah bi tarbi takabir da yin kabbara hudu da hudun takabara kuma bai gaske kun babu tarjiya nan me yake ni ana abin da yake soka maka kenan kiran sallah da yazo me kabara hudu kenan farko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabara hudu kenan ko ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقيقة با ترجيع زي ما قلت مي ترجيع أنا kenan kabbara hudu aka yi ya ce amma ikama furada ɗaiɗaya ce nan ɗaiɗaya har laka kabar a wajen ashadu an la ila illallah ashadu an na muhammadu rasulullah su ɗaiɗaya eh hayi ala sala hayi ala fala su ne ɗaiɗaya sai ce illa ƙadƙa mata sala banda ƙadƙa mata sala ita kenan ita kenan ba ɗaya mace kenan ko a zahiri to idan ka koma can duk da nan cikin malikiya sukan dauki karka masa ɗaya ake hama daga nake gane dan mazhaba ta malikiya da ahlus sunna da bai mazhaba sai sai kama ɗaya ake sai suka mun kale shi kuma asalin ruwaya duk ka koma can zaka ga lafazin a can kama lafazin da malaka ya koya mishi kada ka mutu bici sai lafazin sunan abi dawud hakan ibn majah zaka lafazin kada ka mutu kusa kada ka mutu biye الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حكم لفظ نا إيه إيه أما إقامة قد قامت بي أكيشن مغانا نقول يا كم قابل ديو كان أتاني أنا kenan sai ya ce yanzu da mun ji magana tarbiyyar takabir kabbara hudu amma ya kama ɗaya aka yi banda ƙarƙa mata sala ita ke nan biyu aka yi ya ce falamma asibata da gari ya waye shi abdullabin zai na abdullabi ya ce a taito rasulallah sallallahu alaihi wasallam faƙal da zai wani mazan salama kai na ba annabin labarin duk abin da ya wakana abin da ya gani sai ya ce innaha la ru'ya haq wannan muhulki ne na gaskiya ya ce alhadis kenan zuwa karshen hadisi na kirawo bilal ya lakanta ma bilal bilal ya yi suka je abin da ya wakana wancan zai gama kenan asalin shar'an ta kiran sallah ta mahulukin wannan bawan Allah kuma manzala ce mahulukin gaskiya ne ya tabbatar da shi nan ne asalin tushen samun kiran sallah أخرجه أبو دا أحمد وأبو داود وصححه الترمذي هكذا ابن خزيمة إن كان ترواديه حديث yace wa zada ahmad fi akhir qisat qawl bilal fi adhan fajr as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm wannan lafazin ahmad yace wa ibn khuzaima ruwat ibn khuzaima an anas maimakon magana da abdurrabbi abdurrabbi da anas bin malik sai ya take cewa min as-sunnah idza qala al-mu'adhdhin fil fajr hayya 'ala al-falah qala الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم wannan iya daga cikin sunna idan sahabi ce kaza sunna ne kenan hadisi zan marfu'i ne ke annabi da annabi shi ke sunna ta musu wannan shine asalin kenan kalmar as-salatu khairu min an illa mas'alar as-salatu ce ayo muke da ba kanta kana wurare da yawa sun tsaya kan yinta a ƙarshe amma in ka koma tushen ruwan gaske zahirin nasoshi suna baka cewa a salatu a cikin dare ake yinta idan ka dibi ruwaya wadda imam al-bukhari ya roto haka imam muslim hadisin abdullahi bin mas'ud iya cewa manzana sallallahu alaihi iya cewa la yamna anna ahadakum adana bilal min suhurihi fa innahu yu'adhinu bilayl yace da yaji a qa'imakum wa yunqidhu na'imakum ruwa bukhari muslim billahi bin musulmi cewa manzana sallallahu alaihi wasallam yace kadda kadda kiran sallar bilal ya hana ku suhurkin ku dan iya kiran sallah cikin dare da yarji a qa'ima dan ya maido da mai kiyamul laila sai lokacin asuba ya kusa shi ya ila kamala ya wuce shi wa yunqidhu na'imakum kuma dan ya tado mai barci ke tashi ya shirya zuwa sallah asalin kin sallah biyar kenan yace in ya a ci a sha kaga wannan wata ruwa ka cewa inna bilal bilal bin umar inna bilal yu'azzil bilay bilal iya kiran sallah cikin dare yace fa kulu wa sharabu hatta yunadi ibn ibn maktum yace idan yace idan bilal ce ya kira sallah kira sallah bilal in yayi sallah iya kace iya kira cikin dare ko ya kira ku ci ku sha sai dan ibnu mukatum kenan wannan makaman in ya kira sallah ta kon shine zai hana ku ci ku sha ka kenan kuma kowa san bilal a asali shi ya fara ma salatu da ya ce asali cikin sunan ibn maja ya ce na je wajen anasar mazan sallan tada shi bayan sallah iya barci aka ce barci yake sai na ce assalatu khairu minan nawm assalatu khairu minan nawm na mushi ya ce fa'uƙirar fi ta'azin fajar daga nan aka tabbatar da ita a cikin kiran sallar alfajar a ruwaya ta abu mahadura da ya zo kan kiran sallah kan kiran sallah ta asuba sai ta yi as-salatu khairu minan nawm fil ula min as-subh haka abu mahadura ita annabi ya koya mana yin as-salatu a kiran sallah na farko na asuba ta duk da haka amma akwai tawilin malamai gaskiya wannan sai kama albanin ramawalla haka cikin subul salam amma sal'an suke cewa zahirin magana ta kiran sallah a salatu a cikin dare ake yin ta bayan da aka saba an surare da yawa ba na sai ita ce ta karshe a cikin dare ga fa'idata a ta kwakwalka mai shiryawa ya shirya mai barci ya taki asaba ta kusa don asaba ta yi sai a kiran sallah kuma guda wannan shi ne abinda ke yasa muka ci gaba da yinta a farkon dare nan da kenan ya ce maka a kenan ya kai maka ruwa ta ahmad magana bilal ya ce a cikin sallah na asuba akwai as-salatu khairun nawm na farko da zaka fita as-salatu khairun min an-nawm haka bane ba as-salatu a haka wannan as-salatu khairun min an-nawm الصلاة خير من النوم قرأ بقى الصلاة بقى الصلاة مات الصلاة الصلاة خير من الصلاة مات الصلاة الصلاة دوها بالأخبار كده واجه قرأ الصلاة مات كده قامت الصلاة دب هكذا بني بقى حتى إلا مغانا تإقامة إتا أرواي أبو مهدورة تازو كلام a ikama ya halitta a yi lafazi irin na kiran sallah ruwata abu dawud ya zo lafazin haka ya zo haka cikin sunan ibn maja lafazin ya zo bizzat a abu mazura na da kuma mishi kiran sallah shi abu mazura mai kiran sallah ne a makka bayan an bude makka annabi sallallahu alaihi ya ji irin wasu na kamata da ake leganci a cikin ana shigantaka sai ya ji wasu suna kwaikwayon mai fiyansu da suna kamar shigantaka annabi sai ya ji a cikin su akwai mai sauti ya sa kama wasu suka gaggawa suka zo a nan ta ce dai annabi ya gane umar zuwa annabi wani sautin ya mai kawuya kuma shi aka sa ladanin makka a umar zura da kana furfita da wa'ar gida ma mutum abin da allah bashi na baiwa allah bashi sauti ce ce annabi ya koya min kiran sallah a cikin kiran sallah da ya koya mishi alƙama ya koya mai kabbara yadda ake kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala sala hayya ala al fala hayya ala al fala Allahu قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله haka ya kuma mishi kenan ya kama ma ana iya yi shi ma muka cewa wannan wani abu ne tanawu wataran ana iya yi ana wancan ko ne tabbata ko ne kai sunna kai eh ya tabbata ko ne suna kuma da sai sun suka suna abi dawo da lafasin ya zo da zat haka su suka sun ibn maja haka lafasin ya zo bayan sauran wurare da da wannan tabbasin zuwa nura kina yanda ake kiran yanda ake na na kiran sallah a iqama haka ya zo sai a menene anan sai ya yace wa ana abi mahdura عند ولي بن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر يتي إيه دقا تكين سنة إذا ما يكرر صلى أسباء إذا يتي حي على الفلا ينتقل شيء يتي الصلاة خير من النوم نعم abinci abin da yake dan gyara aka saba shi an kura kura ake saba saba ja a wajen kab wajen hamza ta akbar ta Allahu ko ta akbar misali kun ya ce Allahu akbar Allahu akbar to ja a wajen Allahu akbar alamar shi lafazin da kake a larabci kamar har yanzu kana da shakka baka tabbata ba shin Allah shine mafi girma hanzu baka tabbas kaka da abiya ko abiya muni shin Allah shi mai girma a shi ma'ana Allah Allah wa akbar kaga akwai hadari kenan a ba ma ba jan a kurum Allahu kurum al ba jan a kurum Allahu akbar Allahu akbar ba ba jan a ba a haka wani ya ce akbar ko akbar Allahu akbar bar malaki ne an ce aka bar jamin kabar ne kabar kamar tibil ganga ce ganga ce ta tibil ganga ce tibil shi kamar yashi jami'i shi ne kabar aka bar allahu akbar allahu akbar akbar akbar akbar akbar bar kurin bar ba bar ba a yin madda bayan ba kurin bar kurin bar akbar Allahu akbar barkura kuma ba a shadda sanin ba Allahu akbar wanda mahi yawa sun yi ta a wajen kabbara ta intikal yanzu a gargajiya mutum ba sun karanta ba an gaji ladane wanda ba su kwanci katin kiran sallah ba za ka ga wajen kana gane la'ina ake zama ake ko tashi za duk mai jigar jini ka tabbata kana ganewa Allah ka bar Allah Allah ka bar amma ta Allah ka bar zama ne da suke yi eh haka jigar da kana ganewa eh daga mai jigar da kana ganewa ita Allah ka bar an yi wai ladan ne aka taba ta ku bari zan rama ke mana zai turumfan su a sallah da ya wurin zama da Allah ka ba shi kuma sai su miƙi ya zama na shi kuma miƙi zai yi da su suna aiki suna aiki da abin shi ke nan zai turumfan su wajen gaba da yake ba dole abu ne wanda ya kamata ya kamata a gyara shi kenan babu wata ja wajen bara ko ba bar dukkanin babu sukunin kuma da wajen hayya ala sala sala a ji hakuri a ci har ƙirmi har ba ƙirmi hayya ala sala sala a ji ashe ala ta sala amma ka ce hayya ala sala wani mace ta ce sala hayya ala sala ko sala duk kuskure ne sala sala kamar kuma wuce mace wuta kuna ce kuna ce sala da kuna da kuna ne annar ana kira sala ka ce a zo zuwa ga wuta hayya ala al-fala aji har dai hayya ala al-fala a karshe aji ha idan ka ce hayya ala al-fala fala me fala daji jeji daji daji shine fala fala don a ji kai ha a ƙarshe kaka dire da fala ba fala ba wani kuskure ne hayya alal fala nan akwai jiha don wutsewa ne hayya alal fala na ga bane bane ba hayya alal sala amma a jota ha ta hauto da ƙarshe eh amma wajen shi kuma Allahu ba a mai dogon ja Allahu akbar dai larabci babu nan ba wani jawo kuskure ne dan yanzu jaji ne kawai su kai baka mutsa ba idan ba larabi ba haka bane ba nan ba a ja Allahu dewa kurin wurin ja daban ne kana ko bakin kurin Allahu akbar ko Allahu kun ta Allahu ba Allahu Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله وجن كان وجن جاب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح hayya alal falah qad qamat as-salah qad qamat qamati in kuce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah ma wannan ba jan Allahu da yawa kuna dai kuna bukatar da tsaya akwai abin gaskiya kwano ka samu wanda ya iya koya maka kwano kwarai wajen muddan nan ko anna muhammadan an anna muhammad ashhadu anna muhammadan dun kaga akwai matsala kama akwai alamu istifham da sai ka magana eh akwai kana kama din alawa ce wannan ce bai da alawa istifham kaman kana tambaya ne ah kaza ah da kai ah da kaji alawa ce ah ja ah ashhadu ah kun kina akwai tambaya ce ake baka tabbatar abun ba Allahu akbar anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam أين أشهد أن محمد رسول الله أنت بام دار بام محمد دار waje a wajen wannan wakanta wa muhammada wannan daban ne wajen abin kira ko abin gida suka cana abin kowa to wannan su ne dai ke iya bukatar mai kiran sallah gaskiya ya tsaya ya gyara aiki ne na ibada ce mai muhimmancin gaske mai romo mai lada amma kuma ka a yi ta kawai ka cewa ta wani asar na ibn umar wani ya ce musu ina son ka dan Allah da ta ni kuma ina kinka dan Allah man san kawai dan Allah me yasa yace iya amsa kuɗi a ladanci kuma iya kuskure kan kira sallah shi iya banna kira sallah daga ce dai wannan bai dacewa gaskiya mutum ya dake ibada mai muhimmanci ya danganta yanzu ya gana magunan tunda mutum ka rike abin da za ka kama abin da muhimmancin gaske kamar mutane masu ɗaukar shi bisa su kima abu ne mai kima gaske magana sai kuma nan akwai cihe-cihe na gargajiya da ake sawa da damuna akwai wasu kabilu masu ganin cewa sallah kan kurin kaskanci ne a sabanta a ce wai kamar jaki haba ba ka da allah ne haba ba malaran da yaro ne ba ba shi da yaro ne duk al'ada ce wasu ma'anar ta ake wai mai kansa lawa wabi arziki don ziyar bai arziki kanta da muna yanzu bai arziki mun suka tada arziki da mahiya mai nashi dama ya gama komi ya zo zama na zai na fara arziki dama ya kare komi in ma ka cire ya da taras nan kasuwar ya buga ya buga ya kare ya dangana bai komi a gida ke wuni sai na cika baka ce ya zama gudi sai bai nema ba ma ba shi alaƙa ba gaban kansa da ce wata talauci ba ka ce da kowane al'ada ce kun zaman zakuran ta kawo cikas kan kiran sallah al'adu ne kuran da jitai zaman zakuran وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الآذان فذكر فيه ترجيع أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعا نعم أبو معذورة شيء أتكين كده نسترجع أكو ترجيع ما ترجيع idan haka ke sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ta ashhadu an la ilaha illallah aka kasa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah aka kasa ko kuma sai mai da sama kuma ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah haka kenan sai ai ismin tarji'i maimaita kalmatar shahada kalmar shahada guda biyu yin da su bi da farko ita kasa kasa yan kusa suke ji yan kusa na ji yan nasa ba sa ji in yanzu ta biyu ce sai ya daga murya inda kowa zai ji na da ladani na tsayin ladani suna yi da wanda ba san tsayin ladani a kusansu suna yi gaskiya ta shi ma nau'in kira sallah ne ana wancan ana yi wannan shi ne ce kenan to amma sai ta yi أخرج ولا الله مسلم كاوتا حتى ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين اللفظ المسلم وجه كبر تأبو مهدورة ده ترجي كبر هرقو بيقول الله أكبر الله أكبر كأي بيهدبا to amma suka ce shi a nufin musulmi kenan ya ce wa rawahu al-khamsa kenan imam ahmad abu dawud tirmidhi nasai ibn majah sun karuwa yau kuma ta inganta su amma ita ma nashin kabbarar hudu suka kawo kina ana kabbara hudu kuma a yi tarji'i dan karkashin ruwa musulmi suke cewa idan za a yi tarji'i dole a yi kabbara biyu ana yi biyu ana yi hudu ko ne kuma ya tabbata magana kenan ana yi kabbara hudu amma wajen kabbara kai shahada ashhadu an la ilaha illallah taurako a kasa kasa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ai kasa kuma nan aka zo kuma ta daga murya sama ashhadu an la ilaha illallah zuwa karshe shine ce wa rawahu al-khamsatu fa zakaru murabba'an khamsa sun kawo ruwayar amma ita ma can kabbaran hudu suka yi a farkon ya ce wa an an kanin can kullum ta yi ne kullum fikihu kullum kaga yanzu wannan kullum wannan ruwaye kullum abin da ya kama ko ya kama kan mas'alar tarji'i da mas'alar kabara biyu masa kabara hudu kullum misala kenan kenan sai ka koma tushe ga da abin ya zo gaba daya mazan ya karanta da kai akwai tarji'i akwai maimaita kalmar shahada farko a yi kasa kasa ta biyu a yi sama sama kakar kashi na biyu kuma kabara akwai kabara biyu a farko kuma akwai hudu shine kwanan jama'a وعن انس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الآذان شفعا وينتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة متفق عليه ولم يذكر مسلم على الاستثناء وأن الرواية دك أنس بن مالك رضي الله عنه yace umar bilal an umarci bilal wa ke ba sahabi umarni annabi sallallahu alaihi wasallam na sabi ce an umarna ko umar kaza an san kai hadisi marfu'i an wa bilal umarnin an ya shafa al'azana shafa'an kiran sallaye biyu kiran ashhadu an la da su ake ni ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala fala ayi su biyu kuma iqama ayi ɗaya ɗaya kenan ashhadu an la ilaha illallah daya ashhadu anna muhammadar rasulullah daya hayya ala salat daya hayya ala fala daya kuma yace amma banda karkamati to kaga nan ruwaya ce bukhari ya kawo muslim ya kawo daga yin magana banda karkamati kenan ita ba ɗaya bace to can mu samu lafazi da yazo a musulun imam cikin sunan wani abu dawo haka na ibn maja lafazin da tabbata sun kawo lafazin ikama kada kama bi a kai ya ce duk da bukhari ya kawo musulun ya kawo ya ce amma shi imam musulun bai kawo wani min istina shi ce lamar suka musulun istina min istina toge da aka ce illa kada kama ta sana shi babu da lafazin cikin sai musulun a sayi da bukhari ne ya kawo wa yi tunan ikama illa ikama kalma illa liqama babu lafazin a cikin muslim amma Imam Bukhari ya kawo shi ba da matsala kan abu walil nasa'i amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bilala nan mai so ka maka ai can lafazin Anas bin Malik na farko ta umara bilal an umarci bilal ba da koyi mace shi ba to wannan lafazin ya zo maka ahidi annabi ne ya umarci bilal amara annabi sallallahu bilal annabi ne ya umarci bilal da yin wancan kiran sallah shafa'i a waye kama wuturi annabi ne umarnin sai wa an abi juhaifa radiyallahu anhu qala ra'aytu bilalan yu'addi atatabba'u fahu ha huna wa ha huna wa yasba'u fi udnay rawahu ahmad wa tirmidhi wa sahahahu wa ibn majah wa ja'ala yasba'u fi udnay abi juhaifa ke cewa ra'aitu bilal yu'adhin naga bilal iya kiran sallah atatabba'u fahu ina kallon ina ma ina kallon ina bin bakin shi na ga inda ya kallon shi sai naga iya nan ya kalli nan ya kalli nan kina iya juye wuyan shi ba kawai wani guda bake yana juye wuyan shi shi na kar bakin shi iya bi iya nan ya nan ya nan wa isba'ahu fi udhnihi ya tsotsin shi guda biyu tsarwa sabatai wannan a cikin kunnuwa da yanci yin haka wanda sun kira sallah sa ya a kunne ka liƙi kunnanka iya baka damar ɗaga murya in kai haka sautin kai zuwa nesa ya ce yana sa ya shi guda biyu a cikin kunnuwan shi wani bin maja waje ala su ba'ayi nan kuma ta isa bahu ya tsotsi shi a kunnuwan shi na kuma maka gwargwari waje ala su ba ayi sunan ya sanya ya tsashi biyu a kunnuwa din dai ma'ana ta guda ce wali abi dawud cikin sunan abi dawud akwai ruwaya can ma ya kawo wani lafzin na abu na abu juhaifa duk da kaga anan gurin an ce na bi bilal na ga bilal iya kiran sallah a tatabba'u fahu ina bin bakin shi hauna wa hauna nan da nan kurin to amma a wannan lafafin gudu maja na abu dawud ita lawa unuqahu ya juya wuyan shi ya juya wuya kan iya juya wuyan shi yace lamma balaga hayya ala sala nan iya tuka maka a ina yake juya wuyan kurin a kiran sallah yake ta haka ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan haka yake a shi nake sai maka bayani ga inda ya ga iya juya wuya lokacin da ya kai wajen hayya ala sala kenan wajen duk iyayi a wajen hayya ala sala hayya ala sala hayya ala kenan anan dan a anan ne wajen kira ku zo ku zo zuwa sallah ku zo ake tsira kenan anan ne kenan sunnar juya wuya a kiran sallah ana yin ta wajen hayya ala sala da hayya ala falah a nan ne ake juya wuya ya ce yaminan wa shimalan iyaye dama da hagun walam ya stadir amma bai juya ba haka bai gaba yawa bai juya da ke ba a wuya ne ya juya wuya ne ake ba haka yin haka kake magana na juya kai gaba daya a a wuyan ne ake juya a mai dama mai hagu wannan shine yace asalin ruwaya akwai abu kayar tun sai musulun wannan shine aka ce a yanzu akwai masu ganin tun daga lasfika ka juya wuya ko ka sa yasa cikar sunna bin sunna kai yanda aka yi faruwanka da speaker kai yadda aka yi koyi haka annabi koya koyan kai ma ka juya ka juya dama da hagu ko da da mikroni sai ya ce wa an abi mahazurata radiyallahu an annan nabi sallallahu alaihi wasallam a ajabahu sautuhu fa'allamahu al'adhan ya ce da umar zura ya ce annan salama ya murye shi ta buge annabi nan ce muku ai asalin ruwa ya ta annabi ka ba annabi ya ce suna kaman wasa suna kwaikwayo mai kiran sallah ana kiran sallah su suna kaman ana shiga daga na lega ana kwaikwayo shi sai annabi sai aka kira wasu ya wa gane waye mai kwaikwayon ya ga umar zura ne zai annabi anan annabi annabi kwaikwayo mai kiran sallah ya shi kwaikwayo mai kiran sallah da saboda muryar shi ta murya da ke daɗe da murya ke sauti mai kaiwa da dama shi ne manuwar kenan kiran sallar manuwa abin kenan ya ce a ajabahu sautu fa'allamahu adan muryar shi ta murya a nan salama annabi ya karanta da shi kiran sallah rahu ibn khuzaim ya ce wa an jabir bin samura qal سمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما وغيره yace anan jabir ba labarin cewa na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idi biyu an yi da ni kuma ba su tsaye ba su biyu ba kenan an yi idi da yawa da shi na azumi da na layya amma babu kiran sallah babu ikama a idi babu shi babu babu ikama babu kiran sallah illa abinda yake da magana cewa wasu na gana iya a salatu jami'a salatu jami'a ita ma bata zo ba a wuri an samu salatu jami'a akan salatul khusuf ana annabi zama yake yin ta ko ko ana neman kurin da a tara mutane a masallaci amma akan idi babu kiran sallah babu ikama eh babu babu kiran ikama kurin haka kuma haka dukkan wata sallah da ba farilla ba babu sallah mai ikama babu sallah mai tare kama an ba faralla ba sai faralla kuran da sauran salloli hatta na wajibi na kusurbikin ba magana tare ya kama kansu balle magana kiran sallah yanzu ne nan abin da kake kawo gurin kenan idi duka biyu ba mai kiran sallah ko ikama yace rawa wannan ruwa ta musulun yace irin wannan magana ta sallah tara nan sallah sallama idi biyu babu kiran sallah babu ikama an samu wannan ruwaya wadda bukhari ya kawo muslim ya kawo amma da abdullahi bin abbas kuma haka ma da wasu sahabbai ban ibn abbas sun tabbatar da wannan magana ta jabir da ya yi kiran sallah sallah idi babu kiran sallah babu ikama وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل شيما في نوم معنى صلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم نا أبو قتادة yake cewa cikin dogon hadisi ne ce filadisi tawil dogon hadisi suka nan suka barci ya barci wannan abin da yawa kana hanya ta kai aka yi barci aka sa bilal ya kula da asuba an tayi ya tada su aka dai makara bilal bai tashi ba manzon bai tashi ba kowa ya makara sai da rana ta wuto har sai zai sai da zai rana ya bige su aka falka kabbara mai kabbara subhanallah an makara a nan ayyanan salasalam ya sa wata ruwa aka yi gaba ya ce wannan kwarin akwai shi ɗani aka yi gaba aka yi kirin sallah nan me ya kawo wannan ruwa ya kan wannan wuri abin hajar ya kawo ya karantar da mu cewa sallah ko ta huce ko an makara ana iya kiran sallah ga makararren sallah magana kenan ko an makara ana iya kiran sallah da jama'a ne muka makara kuna bai sai maka makara aiki sai maka makara ina maka makara dai in za a yi ba lokaci za a yi kiran sallah kuma anan anasar da aka yi makara ma bayan kiran sallah sai da ya raka a tarfajar kuma da ya sallar asuba kaki na aka makara ana iya raka a tarfajar in ka ko kaɗi ka makara kana da dama ka yi raka a tarfajar daren da hudu zai sai ka yi sallah ka tarfajar kuma ka sallah asuba ba ta ta wuce ya ayi ta kuma sallah asuba bayan makara yace kina nan sallama kenan da aka yi wannan makara cikin dogon wani hadisi yace bilal ya yi kiran sallah yace fa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam kama sana kullu yawm annabi ya salla irin ta yau da kullum kenan yanda ake sallah haka za a yi wannan kenan makara ba ta dauke kiran sallah ina ga sai kuma sa'ala kiran sallah a inda ake sallah ina ga ne kamata mu tsaya ha aikin amma ya saba ne ba amma ana kuma hira jikon na zama a masallaci gaba ɗaya gari masallaci har an ta hudu amma don misali an mukan lokaci bayan ake zalla ko ana su bisa yaushe wanda ke wajen wanda ke ɗaki ya sa ake san lokaci ya yi to wannan dai shine zai kannan ƙarshen karatun insha Allah Allah kai musakan san insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina Allahumma ati anfusana أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته